Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro yau sha uku ga watan Janairu miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da biyar ga watan Muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar Maulana Shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin mu malam Shehu Mansur Allah ya ba da ikon sauraro lafiya a akramakumullah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتعرف بجنورة تأتي لنا بالزفر آه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da shi kadai da ya haifa ba ba a haife shi ba ko dai da abokin tarayya wanda kowa da komai auren sa yake buƙatar komai da komai amma shi Allah tabaraka ta'ala bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa da komai a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalal wal ikram a muna ƙara yi wa shehu bangajiya a da dawowarsa kaula a muna nan cikin salatin fatihi lima ugulik salatin da mala'ika ya kawo muhammadu bakari yana kwanci gefen ka'aba wanda yake ba shi ba ne farkon wanda aka yi wa haka sai dai umar bin abdulaziz lokacin da ya wa fati allah ya aiko da wasiƙa cewa ya gafarta mishi an gani da rubutun kudura kamar yadda shi Muhammad al-Bakar ya samu salatul fati in mun kai karshen salatul fati za mu faɗi yadda aka yi ɗin muna nan a walhadi ila siratikal mustaqim duk cikin Muhammad mustahul futuha ta sayyidi wa khatim sulkul rusul hatman muqaddama da shi Ibrahim ya faɗi waɗannan duk a cikin baitukan suke fitowa walhadi din nan idan su haɗikar masakiyin shi ne wanda duk mai sallah yake nema Allah haɗa shi da shi duk wanda ya ce idan su haɗikar masakiyin yana nufi a haɗa shi da annabi ne kurum to inda ya sani sai kama salatul fati kurum saboda haka ma'anan wal hadi ila siratikal mustaqim ai huwa al hadi wal murshid wad dalil ila siratika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shiryawa shi ne hadi kuma shi ne murshidi kuma shi ne dalili sallallahu alaihi wasallam ila siratika zuwa tawarkinka ila tariqika akwai wato ita tariqa ma'anar tariqa hanya tsakiyar hanya ba karkata shi ne tariqa sabiru ko zai iya yiwa ko kowane irin gefe ka bi ma yayi amma tariqa a tariqatu ana nufi wato tsakiyar hanya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan ai at-tariqul muwassal ilayka wato mai salatul fati yana neman Allah shi yadda shi bisa tafarki mai shiryarwa zuwa ga Allah din wal hadi huwa allazi yusifu al abd bi hadrati zatillahi shi hadi wannan na salatul fati nan duk cikin aikin annabi ba kaman hidaya sallallahu alaihi wasallam duk cikin aikin da aka bashi ba kaman hidaya shiryar da bayi saboda haka manzo Allah shine mai sauko bawa ya kawo shi bakin kofar halaran Allah ya ce da shi ha anta wa rabbuka wanda zuwa halaran Allah din nan shine jannatul irfani aljannan sanin Allah dan aljanna ne Allah ya faɗi wani man kama maqama rabbihi jannatani duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa zai samu aljanna biyu akwai jannatul ma'arifi akwai jannatul zakharif wannan aljannan ‘yan mata da kayan ado da kayan ciye-ciye, wannan kuma aljannan suna jati da Allah, a gaisa da Allah a yi magana. Wanda bai samu wannan ba, yawan je lahira an kai shi aljanna zai ɗauka ne, shi yasa su manya, manyan shehunai, radiyallahu ta'ala da manyan waliyai, yanda kai hannu kake tunanin an sa ka a wuta za ka shiga tashin hankali to haka su ma an sa su a aljanna yan mata haka za su shiga tashin hankali saboda wannan aljannar da muke tunani mu yanzu a wannan duniya akwai wasu mazaje a yanzu haka a wannan duniya suna iya zuwa can su dawo kuma wallahi duk ran da Allah ya yi wa mutum muwafaka ya ji ko so ya ci abinci a can ba zai ƙara jiwa bara abada to saboda haka kaga ko in haka ne tun ana duniya ma ana zuwa to ina kuma an ji lahira kuma a ƙara tura ka wurin kaga sai a kai ka wani wuri sabo ba nan ba to saboda haka wala hadi dai shi ne huwa shekul muraddi alkhabirun nafi kamilul irfani wal imam salih shi annabi shehu da kaje yana cewa wadlub muraddiyan khabiran nafi'an kamila irfanin imaman salihan wanda ya sufanci da annabi ke wanda bai sufanci da annabi bai iya ɗaukar wannan shi ya sa ruhul adab da yawa idan mutum yana so ya wani shi kanci ko yana so ya wani al'amari na son zuciya sai ta aishe ya ce wala tukhalihu walau bani fasadu ra'ayi wa kun dawaman zatisa فخدوا للشيخ أقوام وأن يكون من المريد عند من أقل هكذا يتكاوى وأنا سوء إلى ذاته سيأتي أي شيء إبراهيم يأتي karka kuskura ka rabu da shi ko mun katin ra'ayinsa ko mun menene ko mun menene duk wanda ya gaya ma wannan ka ce dawo farkon magana shi ko baya yin abado ko ala basiratin yake yana faɗi suna cewa ni ina kan ina cike da basira haka mabiyana ma suna cike da basira ba a cikin duhu ko makanta nake ba shehu kamun ya kawo wannan magana sai da ya faɗi sufofin wanda ko da ka ga wani abu irin wannan ka ci gaba da bin in mutum ya ɗaura sufofin ko giya ya sha shi wallahi ba giyar bace ko zina ya yi shi wallahi ba ita bace amma in da ya ɗau wannan tsohon ba yaudarar ka zai kuro sai ka ce ya fara wa murabbiyan khabiran yana daga cikin ma'anar khabiru wanda in ka zo ka zauna kana zama zuciyarka za ta fara ba zuciyarka za ta fara ba shi labarin ka kamun ka bude baki khabiru kenan me gani har hanji yana jin duk maganganun da awalimul hisiyyah wal ma'anawiyyah na tanki yana ji da kunnan shi sun saboda haka wannan radiyallahu anhu shi ne shi Ibrahim yace wadlum murabbiyan khabiran nafi'an ma'anan nafi'an wanda kamun ya gaya maka abu so ɗaya sai da yi so ɗari kamun ya ce ka yi abu shi ya yi ya gaji ma da yi sannan ya ce ka yi ya wa kansa nasiha kamun ya ma amma wanda bai wa kansa nasiha ba ya zai ma wannan nasiha kamila irfani ya zama mai cikakkanin Allah ya san shi al'awwalu al'akhiru al-zahiru al-baɗi ba wai ya san shi al'awwalu ne zai san shi al'akhiru ko kuma ya san shi al-baɗi bai san shi al-zahiru ba ko kuma ya san shi al-baɗi ya san shi al-zahiru bai san shi al-baɗi ba wannan duk naki shi ne shi ne ma'anan kayan da irfani sannan ya zama imaman wanda idan ya shiga gaba zai sallah ba mutane kawai ba har mala'iku suna sakkuwa don su ji shi sannan ya zama salihan mutumin kirki ko makiyansa ba su da wani abu da za su faɗi sai dai su faɗi kalma ta kiyayya amma ba laifi ba sai dai su ta kawo zato kawai don wannan ba a bari ta har abada amma dai a kama abu guda a ce lalle gashi kayi kaza babu shi ne ma nan wannan to wanda ya haɗa wannan ko ne ya yi saboda in ya kuskure abin da ya gashi ne ya yi faɗi wannan magana shi ke ya kowa sanin yadda abin ke radiyallahu anhu zai iya yiwa kai ka ga kuskure ba kuskure ba ne akwai da yawa shi umar al-hudu radiyallahu ta'ala anhu ya kawo cikin jama'a wanda daga cikin rijalullahi don su bayan Allah na gaske masu ƙarfi su wato gudun mutane suke mutanen ne ke manne musu su suna da abin da ya dame su tsakanin su da Allah su ko mutane ne su makarkari wani daga ciki sai ya baggarin su sai ya tafi wani gari yana tafiya wani gari to dama annabi ya faɗi man aqbala bi qalbihi ala Allah aqbala bi qulubi al ibadi ilayhi duk wanda ya fuskantar da zuciyarsa ga Allah Allah zai fuskantar da zukatan bayi gare shi to sai da ya zo gari bako kawai sai mutane aka fara fahimtar shi aka yi ta zuwa aka yi ta zuwa kowa ya zo sai buɗe littafi a zuciya ce to ni abin da ya baro da ni gida kuma a nan ma shi za a yi ya ce to shi ke to sai tashi ya je ya samu wata irin matan nan matan banza wanda kowa ya gansu ya san dama mutanen banza ne sai ya ce da ita da Allah zan baki kuɗi gobe in an zo ana karatu su zo su ba ni ɗan kwalin su zan aji in kika zo sai ki sallama ba zan zan yi kamar ban gaiki ba ban ji ki ba ki ƙara yi idan yara suka fara yi miki magana sai ki ce in su ba su san ki ba alimi na san ki saboda haka sai a san yadda za a yi shi kenan ya karbi ɗan kwali ya ba ta kuɗi ya je aji ɗan kwali an zo ana cikin karatu ta zo ta sallama tana ta yin rangwaɗan nan nasu na wuni malam ala ya girme malam ina gaisuwa yau baka ji ba malam ya shiru almajirai ran su ɗauke nan wurin wasa ne kuma ki ba wuri ta ƙara malam haka ma za mu to shi kenan a tun da su ban dama dan kwali na manta da shi jiya ɗakin ka shine na zo ka bani kawai sai malam ya tashi ya ce ga ɗakin ka ko dan kwali ya jefa mata ya ce a cikin da karatu tun da aka watsa ba wanda ya ƙara dawowa to irin waɗannan ahawal ahawal ake kiran su akwai waɗanda suke arbabul ahawal akwai arbabul maqamat su wannan da ƙarfin ismi ma za su kore ka ba sai sun yi wannan ba to akwai su da yawa masu kamanta halaye irin wannan akwai wanda rigarsa cikin isman da Allah ya sanar da shi na tasrihi ya mai da rigar sama shi saboda ita in ana karatu in an fara karatu ki zo ki fito ado sosai shi ke ana cikin karatu ba sai ga mace ba kawai da ta zo dai suka haɗa ido da malam ta ɗan yi murmushi sai ta shige ɗaki malam ya ce to to ina zuwa ina zuwa malam yana shiga ɗaki sai gam ya bugu ƙofa kawai a sai wannan ya kallo ne wannan ya kallo ne ashe mutum banza ne a ashe mutum banza ne sai kowa ya tashi mutum ɗaya ne ya zauna ya je ɗebo ruwa a bokiti ya aje ya dawo ya zauna da malam ya fito sai ce a na an yi karatun na ce ai cikin wasu to kai ne ka tsaya yi ta aka maka lawo na tsaya ina jira ku fito wannan bai ce ai ni ne na ɗebo an fito a yi wanka ya ce to kana ɗaure wa ƙarya gindi annabi ya hana abu amma har ka je ka ɗebo ruwa ka ce a yi wanka ya ce wallahi a karɓa kulla husnul zanni da ya kawo ni wurin ku ba zan taɓa ruwa da shi na tabbata ku na Allah ne saboda ka in ku haka ne da budda akwai wani abu a ƙasa wanda ban san shi ba sai ya ce yaro akwai shi wallahi akwai shi zo ka gani da suka shigo ɗaki kawai sai ga riga guda ɗaya a rafi yace ina yarinyar da ta shigo ita ban ganta bai ta ce ita ce wannan da ya ja ismi sai ta sake koma musulma to haka rijalu suke in ya ga dama ma sai ya mai da ita abinci sai ya ci kuma kuma ta koma gida bayan ya koshi shi da bukatar jiyani radiyallahu ta'ala anhu ba wata mata ta taɓa ɗauko ɗanta ba ka kawo masa ta ce ga ɗana nan ka tarbiyyance shi irin tarbiyyar ku ni ma ya zama irin ku shi da bukatar ya ce babu laifi da aka shekara guda ta zo za ta yi bizitin ɗin ɗanta sai ta ganshi a bola yana tsintan abincin bola kayan sa duk yayi yaji ranta ya ɓaci bata ji daɗi ba ta ce dai bari ta ƙara saurin shehi tana zuwa sai ta ga shehi kawai ya baje tire da kaji kawai ina cin zakara sai ta fara faɗa yanzu an yi an yi adalci kenan sai ƙara karatu kaza ya ɗana sai ko kula ta ne ba ya dinga cin nama sai da ya gama kasusuwan su idda kika shin ya ce kun bi izinin lahi sai zakara ya shara ya miƙe ya fita ta windo sai ce to muna tarbiyyantar da kai irin wahalar da muka sha muna yara in ya kai matsayin ne shi abin da ke so a gwamnatin Allah da mun hora zuciyarmu kamun mu kai haka saboda ka shi ma muna hora shi kace na baka shi har abada saboda haka sallallahu alaihi wasallam shine wal hadi ila siratal mustaqim duk wanda kaji an ce ai hadi ne shehi ne murabbi ne murshidi ne abin da yasa wannan kayan da muka kawo in ma mutum bai fahimce su ba Allah tabaraka ta'ala shine kowa iya buga misali shine ya kawo kissa sayyidina Khadir da sayyidina Musa sayyidina Khadir annabi Musa tura shi aka yi don ya samu shirya amma farko abin da aka fara yi aka fasa jirgi ana tafiya aka kashe mutum kaga wannan wani irin shirya ne kaga a ce akwai wani abu karkashi to saboda ta irin waɗannan abubuwan ba a saurin in mutum ya zama mai yawan sa ido akan halayen shi mai ba zai taɓa rabauta ba abada wallahi in dai kana sa ido akan halayen shi wallahi kana kula kana saboda dalili su suna tafiya ne akan wani wadi sai kuma kana wani wadi daban sai shi sa in ana jin su kafin koyar da kanka kawai abinda ka zo yi kai ka tashi amma yawan rabar su zai cutar da kai dan su ma mutane ne kar ka dauka wai mala'iku ne su ma mutane ne suna da bashariya irin ta sai dai bashariyar su Allah tabaraka ta'ala ya nuna ya lullube ta da kususiya kuma abinda za ka yi a rubuta maka laifi su idan suka yi tarafi za su billahi allazi la ilaha illa hu aruhu al-adab shi ibrahim da yabdi bi ma'asiyati turus zilla al-khair wa ta'ati turus kibra al-shar saban Allah da ke gadar da girman biyayyar wato wato saban Allah da ke gadar da kaskanci ya fi biyayyar Allah da ke gadar da girman kai mutum saba Allah ya fada a ɗakin ya kuka Allah ya ce kar ayi abin nan gashi nayi Allah na tuba ban kyauta ba kai kuma ka kwana kana sallah ka kwana kana zikirori ka wayi gari kana takama kana tafiya da kyar kana kallon mutane banza kana tunani in ba dan mu ma da za a ruwan sama ne in ba dan mu ma da za a kaza to wannan aikin banza kai wannan saban da wancan yayi saboda Allah ya faɗi a hadisin kursi ana indal munkasratu qulubun min ajali kar ka dauka ina tare da kowa ne a'a ni ina tare da wanda zuciyarsa ta kai saboda ni zaurata sallallahu alaihi wasallam shine hadi shine al-shaykh al-muraddi al-kabir an-nafi kamil al-irfan al-imam salih salaka kullu tariqin sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiga kowace irin hanya da kafan ana shiga shi ibrahim da ya gaje shi shi ma shi zahabtu al-amrul lati kullu madhhayi idan ki rasulullahi ghayr mu'ayyad duk wata madariya da kasani mala'iku suna ji ko rauhanai ko aljanu ko mutane ko shedanu ko duwatsu ko tekuna ko iska ko ko ko ko itatuwa ko wuta ko ruwa suna bi su sadu da Allah na taɓa bin hanya kowace yi muna santa saboda ka sallallahu alaihi wasallam ya bi kowace irin hanya ba hanyar da bai sani ba ta saduwa da Allah wa zaqa kullu mazajin annabi ya ɗanɗana kowane irin abin ɗanɗanawa cikin Allah wa tariba bi kullu mashari manzo Allah sallallahu alaihi ya sha dukkan abin sha wa akala kullu ma'qulin annabi ya ci duk wani abin da kasan ana ci a cikin fadan Allah وعلم كل محوث صلى الله عليه وسلم يا سن duk wani abin da yake tsoratarwa duk wani dabba duk wani hanya duk wani mugun daji annabi ya san zai ce in ka bi can akwai wani mugun zaki a wurin kar ka bi wurin biyo nan eh na taɓa bin wurin na sai shi ma ya sani kar ka bi wurin can kuma in ka bi akwai rami can kuma in ka bi akwai kaza can in ka bi akwai duk annabi ya san hanyoyin hanyar Allah shi yasa in ka saba da inda annabi ta zaka halal shi yasa shi wurare ya ce a yana su kallon hazin waqfu muhammadan ya ku jama'a ta ku bar wargi da da'awa da an yi magana ku ce faila da an yi magana ku ce niyaz ku bi annabi muhammadu kurum wa illa tarawni dahar jidda bara'i in ba haka ba za ku ganni a filin kiyama kuna tunanin kun san ina kokarin in muku bara'a to sai da haka sallallahu alaihi wasallam ya san duk wani abin tsoro Umar gudun annabi ya san kuma duk wani abin nema ya san kowace irin itaciya ne zaki ya san kowace irin itaciya ne tsani ya san kowace irin itaciya ne tsaci sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai sani ba wani za kala ta'ala saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana yace da shi in in kuntum tuqulun Allah wa ta'ala ya musu in kuntum kana san Allah to su bi ka su bi ni ba yanda za a yi mutum ya ba Allah dole sai ya ba annabi ba yanda za a yi mutum ya ba annabi sai ya bi Ibrahim in ba haka ba kuma shi ke wa qala ma yubaddalu al-qawl ladayya Allah tabaraka ta'ala ya faɗi cewa shi magana ba ta canzawa a wurin shi in yi magana ɗaya yayi wa qala ya faɗi yace fattabi'u man dallakum ala Allah Allah da warka ta ce ku bi wanda ya shirye da ku bisa Allah bi irshadi da irshadin sa iyyakum zuwa gare ku ila tariqi sa'ada da zuwa ga ainihin tabarkin arziki al'abadiya na har abada allati hiya ainu ridai wacce ita ce haƙiƙanin yarda ta fa man raditu an duk wanda na yarda da shi agaratuhu fi daru sa'ada zan nutsar da shi cikin tekun arziki farridatu wata zati ainihin yarda sifar zati na ne wai kadimatu da tsakiya ce lan tukaka laha abadan babu bishiya gare ta har abada li wujudi faqa'iha saboda wajabtu wanzuwarta ya fa'arfu man wasalatu minni sifatur rida Allah tabaraka ta'ala ce ya arzikin wanda ainihin sifar yadda ta sadar da shi zuwa gare ni ya arzikin wanda sifar yadda ta sadu da shi daga gare ni ويا خسارة من وصلته مني صفة السخط يا أثارا وندا أين صفر فشي تساعد في دجرين فنبي محمد كونغا النبينا محمد أين الصراط شين أين حقيقة الهنيا فالدال على الطريق أين النسية وابس هنير هو أين الطريق شين دي هنيا شين شين وأكل هنيا كما شين هنيا باول بني هنيا دبا wa ainihin kuma shine ainihin shiryar shine hanyar shine mai shiryarwa kuma shine wanda in an jere za a gan shi kamar arafa muhammadan duk wanda ya san annabi muhammadu nabi wa siradi annabi na kuma hanya ta wata bi ahu ya bi shi wa alima annahu alwasil bi imani kuma ya gane cewa annabi shine tsamin sa a cikin imaninsa wa wujudi ya san annabi shine sababin samuwarsa وهو الشافع فيه أنه شنو من شيطان شكوزا أولا وآخرا فرقو لك رشي أدخلته جنة المحبة زي شدد في شكين الجنة سوياتا هذه ما أشياء الجنة ديوة فإذا أعبدته طهرته مما تجنس به idan na so bawa sai in tsarkake shi daga duk abin da ya kazantu da shi duk daudaka sai Allah ya wanke ta من الأجراد daga dukkan bukace-bukacen zuciya falgarmu na jikin dukkan bukatu da muke da su a zuciyoyin Allah ta warkata na ce kazanta ne fassan bu ku nisance shi da Allah kuma turhamun da Allah ko a jikan ku ku nisanci bukace-bukace ku sa annabi zama shi ne bukatar yace to duk wanda ya ta in har ya kai ga samun wannan aikin da bai da bukata sai annabi fa idza ahabtu kuntu sai samu kuntiya amma fa sai Ibrahim ya riga ya zauna a kujera kwarai da gaske kuntiya yau a zatin shi Ibrahim duk kana neman kuntiya kunciyar Allah tana zatin annabi Muhammad kunciyar annabi Muhammad tana cikin zatin shi Ibrahim in ka ji na ce shi Ibrahim ina nufin shi Tijjani ina nufin kuma shi Ibrahim duka saboda akwai dalilai da yawa wanda suka tabbatar da haka ne wato shehu ya faɗi ya ce dukan ziyatin aukun su kabla ta arzikin ta harraka ne da su da maka na sakina da za ka bada tashiri min na zuwa yi wa ullutu min za ka zamani ilahuna tun lokacin kuntu kanzan makiyan da Allah ya faɗi Allah ya ce da can na kasance wata fuska ce da ba a santa ba an gane fa ahabbtu sai ta tunda Allah ce fa ahabbtu nake yana cewa fa ahbabtu na samu to ko da ka shine mana wa ullitu min zaka zamani da tun wannan lokacin tun halara tana cikin makanta da kurunta da bebanta ana tare to saboda haka in mutum ya kai wannan ya ce to wai za a habbtu hukuntu fal khairu kullu fi muwafaqati muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan alheri in ji Allah ce yana cikin dacewa da bin annabi muhammad wa shar kullu fi mukhalafatihi sharri baki ɗayan su yana cikin saba wa annabi ne da kar khasira man taraka dariqan haqiqa wanda ibar dariqa ka gani ko in ji Allah ba duk wanda ya bar dariqa Allah ce wallahi ya tafi wata ba ahalul dalali har ya je ya bar dariƙa ya je ya bi ma'abota tsiya da bata fa muhammadu huwa na'ibi in Allah Allah ce annan muhammadu shine na'ibi na fuddalat wal i'ana a cikin shiryawa da taimako in bawa yace wato akwai makamai guda biyu a cikin fatiha akwai iyyaka na'budu akwai wa iyyaka nasta'in sai Ibrahim cikin tafsirin sai yake cewa iyyaka na'budu maqamul ammati وإياك نستعين مقام الحاصة أما وإن سكا بكاشي سكا شيء إياك نعبد غريك مثل بوتا دون سو أما بوتا كن سكتن to annabi ne zai taimake ku bautar ta kai dan Allah zai karban bautar kuwa in kai bauta cikin bauta Allah Muhammad za a dauka ba kar kai tunani ka taɓa yin wani ibada Allah karba babu Allah bukatar shi bukatar shi ibada Allah Muhammad ko saboda haka duk ibadun mu halaran annabi Muhammad yake shiga to in ba ku da jitiya da shi shikenan dan Allah bai karba ba shi ne in ya karba ka sha to ba ka ba ka ce dan uwan abokin ka ne to kaga za a sha wahala saboda haka dole ne ka yarda da abin da shehunan nan suke faɗi sai Ibrahim ya ce huwal abdu haqqan wal anamu abidu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bawan Allah na gaskiya dukkan sauran halitta bayan annabi saboda dalili ibada ta ce kawai ibada annabi shi kaɗai ne bawan Allah Allah bai taɓa kallon kowa ba tun da ya komai sai annabi kuro annabi ne ke duban mu in Allah ya dube sai ya dube mu in mu ko muna so mu duba Allah sai mu duba annabi saboda haka shine barzayi tsakanin mu da shine can muka faɗi ko da yake mun zo fassarar salatul fatih na biyu za mu faɗi wato akwai wani asiri tsakanin alfatih da alhatimi alhatimi wannan haɗin nan na farko wato halarar wilaya ce nimin ɗinsa na ƙarshe halarar nubuwa ce sa'in nan shi ne makamu sahibin faidati sannan kuma sahibin faidati bai gushe ba a nan ya saki yin intikali ya tafi can nan alfatihi ya karba fa'in nan matsamin shi tijani fa'in din nan matsamin annabi in abu ya taho shi ne barzabi tsakani sannan can kuma wal khatimi wannan fa'in din nan matsamin nubuwa ne wancan yin din nan matsamin uluhiyya ne kuma ta'in nan dai matsamin fa'in jannati akwai magana a wurin da yawa to saboda haka manzo Allah tabaraka ta'ala ya ce fa Muhammad huwa na'ibi hujjalati wal i'anati wal irshadi annabi Muhammad shine na'ibina a cikin shiryawa da taimako da shiryawa wal kamalu alayya da kuma samun kamala a cikin samuna hatta du'u billahi Allah ce dan Allah ku bi shi kaji wai Allah ne yake dan Allah ku ba Allah hatta du'u billahi dan Allah ku bi shi إذا الله سبحان الله وعلى آله يعني جماعته كذلك وعلى آله akwai alu muhammadin akwai alu baiti wannan fassara na uku kenan a san fassarar alu akwai fassara na farko akwai fassara na biyu akwai fassara na uku mun taɓa fassara shi nan alihi din nan hadratul wilayati to yau kuma qala alihi yani jama'atihi allazina tabauhu min al-jinn wal ins wal mala'ikati wal arwah wato alihi wato jama'a sa waɗanda suka bi su daga aljanu da mutane da mala'iku da arwahu wa jami'i ma awjadahu Allah min al-haqiqati al-muhammadiyya da dukkan abin da Allah ya samar da shi daga haqiqa muhammadiyya ma ada insaniyatul kafir la gairu ainihin jismaniyar kafiri ne kawai da shi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama madubi ne mai fuska biyu fuskan shi na farko haske fuskan shi na biyu duhu daga haske aka halicci mala'iku da sauran dukkan bayan Allah salihai daga can duhu aka halicci wuta da dukkan shedanu har iblis sallallahu alaihi wasallam to saboda haka فكل ذلك تشمله بركة الصلاة عليه كل من جنس لم كزانو البركة الصلاة الله جعلني فلا شافا وأن من جنسوش فاكدا قال تعالى أقاربه مقتا تنسى رضي الله عنهم أجمعين إلى قيام الساعة حرب على القيامة من لدن سيدنا قاسم وسيدنا طيب وسيدنا طاهر وسيدنا إبراهيم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا رقية وسيدتنا أم كلثوم وسيدتنا زينب وأولاد سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب إلى قيام الساعة waɗannan su ne ahalin sai har alkiyama ta tashi su kuma haka zanta annabi a ƙari su ne banu hashim muminan cikin su Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari ya gaya wa annabin da cewa ba zai taɓa kona ɗaya daga cikin jikokin annabi ba da wuta Allah ya yi alƙawarin wannan وقد وعد الله نبيه أن لا يعذب واحدا من آل بيته بالنار فقال الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن فاطمة آتنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار وسنة فاطمة تأترك في حسيرنها في الله تبارك وتعالى يترك في أنت قبل شكاوتا wato tsufaye suna da islahat akwai maganganu da yawa za ka ji ana faɗi a kan annabi in an zo akwai maganar da ake nufi al'aura a wurin sufaye a fili yasa wani ne da ya tashi wa Allah salati sai ce Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin aibi asrarul ilah Allah kai salati a bisa aibun asirin Allah wani ne kana sai kama zaki sai sun zaki Allah kamar yadda suke cewa salati ka tamila kamar an zaki Allah to saboda haka wannan duk wasu abubuwa ne to sai da Fatima ta tsarkake asirinta sai Allah tabaraka ta'ala ya haramta jiki ƴaƴanta gaba da shiga wuta kuma sai da Fatima ita ce mafi wato mafi jijiya a cikin dukkan ƴaƴayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitanta akan kowa Imam Tirmidhi ya fitar da Hakim daga Usama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbu ahli ilayya Fatima mafi soyuwar iyalena a wurina ita ce Fatima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo sanye ta kusa da shi ya tura mata harshen sa a baki ta dinga tsotson asrarai tana tsotson asraru da anwaru da ulumu da lata'ihu da haqa'iqu da raqa'iqu da daqa'iqu da buhumu da mawahibu da ma'arifu da wilayatu da imanul kamili da hunyubatu da adaya da imdadatu da arzaqul hissiyatu da ma'anawiyya sai da Fatima annabi zai tura mata harshe a bakinta ta dinga tsotsa tana shan ilimi da ma'arifa da zauki cikin Allah shi yasa da annabi ya wafati ita ta iya ɗaukar kurbani kun ilma kuma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gida ita ce karshen wacce ke ban kwana da ita duk inda zai je in ya zo wurin Fatima to ya gama da kowa kenan sannan idan ya dawo ita ce farkon wadda zai zo wurin ta kamin ya haɗu da kowa sallallahu alaihi wasallam kuma sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗi ta ce idza aqbalat fa'ilatu alaina nazunnu anna mishyatuha mishyatu rasulillah idan sai da Fatima ta fuskanto mu za ta zo gidanmu za ta zo wurin mu idan muka ji tafiyar ta cikin tuɗa mun ɗauka annabi saboda babu bambancin tafiyar da tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha tana faɗi tana cewa da yawa mukan yi tsinci da yawa mukan zura zare cikin allura cikin dare da hasken fuskar sai da faɗi mutum zara da daddare in san da ya ƙare ba mai muna so mu zura muna so mu zira allura cikin muna so mu zira zare cikin allura to in bayan da zamu sai dai mu kira sai da faɗi da ta shigo sai kai ka gara mu alluran ya fito fili to to musamman ma in ta yi alula kaga fuskar nan tana tashi malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura wa sayyidina Ali karramallahu wajhahu ita tana da shekara goma sha biyar da rabi sannan shi sau na ali yana shekara ashirin da ɗaya shekara ta ta biyar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi wato an yi auren ita ce da Fatima da Sayyidina Ali bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri sai da Aisha kuma ita sai da Fatima ba take da aka yi aure aka kai ta ba sai da aka samu kusan wata bakwai ma da rabi kamun a kai ta kuma wurin neman aurenta wato abubuwan mamakai sun faru ibn abakar siddiq radiyallahu anhu shi kansa ya nemi amma ba a iya tarar ta ba a iya mata magana saboda kwarjinin ta in ta tawo ma kai ta zai kama za ka dauka annabi ne balle ai gaba da gaba to sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake ya rasulullahi ji ne ka fadi ban fadi masa zahra sai annabi ya kalle shi suka haɗa ido sai sun tsayar da kai shi a haka ban magana a kwanan yi sai na umar yi labari ki a ai gara ibuga wata kila ni aka ajiyewa sai na umar ya je jima da ya samu annabi cikin faraja ya rasulullahi ji ne ka fadi ban fadi masa zahra annabi ya kalle shi shi ma da ya kalle shi sun kai da ya ka ban magana to sayyidina ali radiyallahu ta'ala karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala an dama dangin suna ta magana a kai ka tunda kaga annabi ya rike ka kuma yana yawan kula da kai da da yawa zai maganan ka da sai da Fatima da shi da ya aje maka ne ya kamata ka je kai magana sayyidina ali da ya tashi sai ya samu annabi cikin ɗakin sai da ummu salama da wato kamun ya kwankwasa kofar bayan ya kwankwasa kofar ta cikin dare ne ya kwankwasa kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai da ummu salama ta cike buɗe kofa ta hada ido da wanda Allah da manzo Allah suke kaunar shi kuma wanda duk abin da ya nema wurin Allah da manzo Allah zai samu kaga an ba to saboda haka shi shi ta buɗe sai ga sayyidina Ali ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ne Ali sayyidina Ali ya rasulullahi kasan zuciyata idan zuciyata da kaunarka ta fara buɗewa ni ban buɗe ido na ga wani ba kai ne farko wanda na fara sani sannan ya rasulullahi na ba da rai na saboda kai ya rasulullahi ba na iya cin abincin baka ci ba ya rasulullahi ka san zumuncin da ke tsakanina da kai ya rasulullahi ka san kaza idan da zanu annabi tudin na sani ali menene ne ali yi magana mara inna alkarama Allah wa jawar Allah ta'ala ne ya rasulullah ji ne ka kaɗi ban Fatima ta Zahra annabi ya ce kana malaika Jibril yana fita kai kuma ka shigo Allah ya ga mu an daura maka aure da wannan nan ƴaƴan ta sune wa ala alihi inna to saboda haka sai da Fatima ta yi wafati bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata shida ne tana da shekara 28 sai wafati to ina ganin ya kamata mu ko da yake muna daga cikin ahlul qarabati hide sai alihi waɗannan ahalin baiti kenan alihi kuma ya haɗa da duk matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sai da Khadija wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana shekara 40 sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana shekara 25 sai wafati tana shekara 65 kamin hijira da shekara uku da wata uku da rabi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure da Aisha ta Siddiqiya bintu Siddiq alimatul nisal radiyallahu ta'ala anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kuma tana shekara shida sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da ita Madina an shiga Madina da ita tana shekara tara sannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya batta tana da shekara goma sha takwas kuma manzo Allah bai auri budurwa ba duk a cikin matansa ban da ita ta yi wafati a Madina a shekara ta tana da shekara hamsin tana da shekara hamsin da bakwai sai na bi hore rayu mata sallah sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya auri sai da ummul mu'minina Hafsatu bintu Umar sai sayyidina Umar sannan annabi ya auri ummul mu'minina a sai da hindu ana mata lakani ummu salama ita wannan da muka faɗi ita tana daga cikin kyawawan matan duniya a zamanin su in an tara kyawawan mata a duniya sai da ummu salama tana da sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita sai da ummu salama ita ce wato safara ita ce karshen wato wacce ta yi wafati cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure sai da ummul mu'minin Zainab bint Jahsh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure sai da ummul mu'minin Safiyyah bint Huyayy annan sallallahu alaihi wasallam ya aure ummul mu'minin Saudah bint Zam'a ya aure sai da ummul mu'minin Maimunah bint Al-Harith annabi ya aure sai da ummul mu'minin Tuwayriyah bint Al-Harith المختلفية وكان بنت الحارث الهلالية ولا بنت الحارث المختلفية فلما قال صلى الله عليه وسلم يا أول سيدة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة وتأتي كلمة أم المساكين النبي يا أول سيدة أم المؤمنين مارية الكبية وتسار سيدنا إبراهيم النبي يا أول سيدة أم المؤمنين رملة وتأتي مثلا أن أم حبيبة كر أبي سفيان فلما قال صلى الله عليه وسلم يا أولي ريحانة بنت زيد بن بن عمر بن أسامة صلى الله عليه وسلم إذا أنت آيات بني بني النبي waɗannan su ne ali to haka kadiri haka kadiri wato ba zai fassaru ba yanzu zai so a ce sai ni total din maganar da zamu sannan a a hada shi a cikin haka kadiri wannan Allahumma dinnan da muka fassara اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق واتو ود مكتني شيني وعلى آله هذا قدري ومقدار العظيم أما صلاة الفاتح كانوا دو كسر روايه فتني فرقوا أقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا قدري ومقدار العظيم akwai Allah mu salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih da ma guri da al-Khatib da ma sabqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala ali haqqa qadri wal jali al-azim akwai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih da ma guri da al-Khatib da ma sabqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim haqqa qadri wal jali al-azim wannan shine na tsakiya sannan akwai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi hatta qadrihi min qidari al-azim wannan ita ta tsawo to me yasa siratul fatih babu taqdim kamar yadda sauran ammawa suke yawan magana cewa ai ba a cewa wa sallim kuma sai ya allazina mun sallu alaihi wa sallimu taslima duk wanda ya tambaye ka ka ga masa ai dalili salati ma'anan wa sallimu taslima Allah yana nufi ku miƙa wa manzo Allah wuyan ku matukan miƙawa ku sallama masa kin ku sallama annabi wuyan ku matukan sallamawa to wanda ya salatu fati ba wai sallama wuya ba har kansa ma ya miƙa sai sa ba wani taslimi har kansa ma ya miƙa ya gaya wa annabi sayyidina al-fatih al-khatim an-nasir al-hadi wanda waɗannan sunan su suke muƙabala da sunan Allah cikin fatiha Allah yana da sunaye a fatiha Allahu ar-rabbu ar-rahman ar-rahim al-malik annabi yana da sunaye guda biyar a cikin salatul fati sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim an-nasir al-hadi tilka asratun kamila to waɗannan su ne ainihin asiran da ke tsakanin fatiha da salatul fati wato ba wanda ya karanta fatiha sai Allah Muhammad ko ba wanda ya karanta salatul fati sai Allah Allah bai wa annabi wani salati sai salatul fati ba gudu Allah zai ce zai yi wa annabi salati kamar yadda ya annabi Ibrahim ko ya yi kamar yadda ya annabi Adam bayan shi ya kowa sanin shi sai da ka Allah in ya tashi yin salati yana musu ne hatta qadrihi wal idari da azmi to wannan Allahumma din komai kamar yadda muka faɗi ya shiga ciki Allahumma yana nuna maka isara ne zuwa a hadithul jami shine nuqratul hayat nuqratul ilm nuqratul irada nuqratul qudra to salli ma'anar shi a fiddin ya ma fi yanin al-asrari ka kwararo duk abin da ke cikin ainihin halar kaɗaikin nan wacce a tsirar tazijiya ya sauka ciki to a gudanar da shi baki ɗaya shi a ina ala janabi nafsi shine ala bangaren zuciyar sayyidina menene ma'anar sayyidina abdukal qa'imu kuka minka laka idaika shine sayyidina العبد القائم بالله من الله بالله إلى الله shi ne sayidina kaɗan ne daga cikin wannan ba komai bane a cikin fasarar sayidina na faɗi ba za a taɓa gane ma'anar sayidina ba sai alkiyama ta yi wallahi sai ranar alkiyaman annabi ya zo to a nan ne za a san sayidina to muhammadin ma'ana muhammadin al'adami shi ne muhammadin dan adam shi yasa kake gani wancan karatun da muka yi wanda annabi ya faɗi dan adam kansa ne ainihin hannayensa ha'u guda biyu din nan ainihin cikinsa in ka lura nunin ɗin ƙarshe biyu muhammadu to da ciki da cibiya kenan to sannan ƙafafunsa su ne dal to shi ne ma'anan kullu adamin kama ala jawahiri Muhammadin kowane ɗan adam ya tsayu a bisa gwalagwalan sunan Muhammadu sai sa Allah ba zai kona ɗan adam da sufarsa ta ɗan adam a wuta ba sai ya mai da shi alade ko jaki ko kare amma ɗan adam bai shiga wuta a haka sai an mai da shi dabba mummunan dabba to shi ne ma'anar Muhammadu to alfatihi ba alfatihi ai wato wannan sunan alfatihin nan da shi ne dukkan saliki yake yake kairi zuwa ga Allah dukkan saliki yana tafiya zuwa ga Allah cikin ainihin madadin sunan al-fatih yana zuwa halaran ubangiji wannan fadin nan na farko ainihin hakikalin samimin ne shi ne ana jiya da shi mabba'u wa muktatamuhu al-ha'u farkonsa minu karshensa ha'i watta'u wasiqatun bainahuma ainihin fadin ne shine wanda na gaya maka wanda yake tsaye a wurin shine wasu da tsakani fa yu khazmi min sayri saliki anan ne ake karban dukkan tafiyar saliki allazi ibtada thumma tawassada thumma katama duk salikin da ya fara har ya kai tsaki har ya kai karshe bai wuce alfati ko waye shi kuma majzubi yana tafiya cikin wal khatimi wal khatimi ko wal ismu allazi yusiru al majzubi ila hadratillah tabaraka wa ta'ala wannan alkhatim shi ne majzubi yake tafiya cikin halar Allah tabaraka ta'ala amma anan ana haduwa da saliki da majzubi shi saliki wurin karaki shi kuma majzubi wurin tadalli idan majzubi zai sako shi kuma saliki zai hau to sai su hadu a wurin ta'in na wurin sayyul faidat sai da tafi Ibrahim shi ne matattarar salikai da majzubai in saliki ne karaki zai hadu da shi Ibrahim idan majzubi ya ta dalili hadda shi Ibrahim shi ne ta to dole haka shi yasa wato to haka ne hakikanin sunan shi Ibrahim khadimul haramain sharifai ba wancan da ga na rubuta maka ba khadimul haramain sharifai sahibul faidat haramain sharifai kadano haramain sharifai mm to ko da ka shi ne ma'ana to nasirul haqqi bil haqqi a cikin wannan nasirul haqqi bil haqqi saliki majzumi shi kuma ke samun abinci ita tafiya cikin Allah wane ne saliki majzumi shi ne da Allah zai allazi addajihi suluki ila maqamil jazbi shi ne wanda saboda tsabar suluki sai da suluki ya sadar da shi zuwa maqamil jazbi fa huwa wasu ne shi yake wannan sadajje ne ya kuni min al'arifi ne zai iya zama cikin masana Allah amma bi shar'i in waje da man ya akwai biyadihi in ya samu wanda zai kama hannun shi saboda ka duk ilimin mutum inda ya jazbi ba to dole sai wani shehi ya kama shi yasa shehi yace bi sharti in waje da mun la kun biye to sannan a walhadi shi walhadi din a cikin wannan walhadi shi kuma majzubi salif yake tafiya majzubi salif yana tafiya ne a cikin wannan sunan walhadi wanda ta ƙara da jazbuhu ma suluki da jazbuhu da suluki su suka yi daidai waɗannan su ne galibin sahabban shehu tijar jin lauta sai ibrahim ce wahumul akabiru waɗannan su ne manya wa ala alihi ba wannan wa ala alihi wato anan ne wanda bai da suluki bai da tasbi shi kuma a cikin wa ala alihi yake tafiya waɗanda babu suluki gare su babu tasbi su ne waɗanda shehu ibrahim ya ce wa in aka zuka tariƙa fa aka zata la tijjani wanda ba salifi ba majuzi ne ko ya karɓi tariƙa ya karɓa ne kai ba ba tijjani ba ne in ji shi Ibrahim asa Allah an yarhamu in ruzuqu mahabbata sayyidina Shaykh radiyallahu anhu wata kila Allah ya ji kansu in Allah arzuta su da san shehu tijjani to kaga shi ne wato ma'anar wa ala alihi kenan yayi ta'alluki da ali to sai a ji kanshi shi kenan sai shi ma da haƙƙin shi to haka kadari ba haka kadari ne kuma makami ne wanda yake ko waɗanda suke ta'alluki da ɗariƙun sufaye ba cikin da'iran ba su kuma suna tafiya ne cikin haƙa ƙadiri a nan ne makamin sai na abu ɗalibi bayan sai na aji a nan makamin sai wanda ya kamanta da shi a cikin girma makadarin annabi to shi ma ya shiga ciki don a hadisin kursi Allah ta yarko ta'ala ya ce man azzama qadar habibi a alaitu lahu qadran indi wanda ya girma makadarin masoyina ni ma zan girma makadarinsa a wurina da saboda haka waɗannan wanda suke girmama annabi amma ba sa cikin da'irar sun za su ringa san madadi ta nan wurin to wani gidari da azuba to a nan fa a nan shedanu ko suke karɓa su ma a nan abu na da yake shan madadi shi yasa kaga ana fito ana ana ana dai dai shan azaba ranar litinin a nan wani gidari hudun nan dai da kaji ana zagi wani gidari a nan ne yake shan wannan madadin da yake sha da haka kuma duk wanda ya so annabi ko da so ne a rayuwar shi ko da so ne to zai karbi madadi daga wani kidari na azumi to ka fahimci wannan wani dan uwa kwanaki muna karatu ne yace wani ne wannan abubuwan da ake cewa na sutu malakutu jabarutu wane ne ga sunan to cikin salatu za ta yi yau kaji halaran nasutu ita ce halarar jukkuna masu kauri duk abin da zaka taba ka je shi a cikin nasuti duk abin da zaka taba shi zuwa tsuni ita zuwa ne wane ne ga su sun yi mutane duk cikin nasuti to yaya aka yi faqad sawla ala muqtadiyatiha wa lawaziha al-ism al-sharif bi surati shariba to anan ne ainihin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad da surar wadda ta fito da mimun da ha'u da mimun da dalu sai istila'i akan hukuncin duk abin da ke cikin nasu shi ne sayyidina muhammadin ke to sai halaran malakutu malakutun ne ita ce ainihin halaran martabar kwararan ainihin hasashe tsarkaka na Allah tabaraka wa ta'ala ita wato malakutu suna fara daga sama ta biyu zuwa sama ta bakwai hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake tsinci daukan nauyin hasakin da suke saduwa da dukkan falakokin da ke cikin malakutu waɗanda suke ɗauke da shi a cikin sifar alfatihi bima ugulika a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan saboda mai bin bilaki haƙa'iƙuha wai fita da ɗara'iƙuha ala saboda dalili saboda toshewar haƙiƙoƙinta da kullewar ƙofofinta to wannan alaman huwa bi hadratin nasu abin da ke cikin malakutu an kulle kofofin wanda ke nasu to ba zai iya zuwa malakutu shi ya hadu da alfatin lima abulika shi ne zai bude wannan halarar hataki hataki ne a wuri kuma ita halarar nasu a jabarutu ita ce halarar da ta fara daga sama ta bakwai zuwa kursi na Allah tabaraka ta'ala nan ne halarar kwararan dukkan asiran Allah tabaraka ta'ala a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi sunan al-khatim lima sabaka domin kuwa sallallahu alaihi wasallam shine ya cika dukkan mukawwana waɗanda yake ababan kasantarwa dan anan ainihin rayuka wato waɗanda suke matsaraita mala'iku da sauran rayuka duk suna cikin jabarutu to sallallahu alaihi wasallam shi ne zama wani katin da ma sabaka a wannan wurin saboda ya cika dukkan mukawwana kuma anan ake yin halitta sai sa sai ka zalika nuri ibrahim malakuta samawati to anan wurin mutum ya samu wannan na hudu halarar lahutu lahutun nan ita ce halarar bayyana sunayen Allah duk sunayen Allah da sabobin Allah suna cikin halarar lahutu da asraranta da hasakinta baki ɗaya da kwararan madadinta da tajalliya ta nata to a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tadalli ya samu nasrul haqqi bil haqqi ya zama nasrul ismul haqqi bil wasfil haqqi ne taimakon sunan Allah da sifar Allah wato ma'anar shi kama lillahi billahi annabi ya tsayi da Allah dan Allah فإن مقام الوجود بأسماء الله وصفاته دكا غلطة الله سوء أيني دسوهم الله دسمنا عن الله دعم الله جميع سمنا عن الله يسا أمت المعرفة الدجان يسا سنة في كل شيء له آية تدل على أنه واحد أتقلب الإله واحد تتجلى وتحسبها غيرا وغيرك ليس فيه فدل شيء ده فقول هذا shi ne ya sunantu da wannan nasu da haƙi da haƙi a wannan wani shi sa gaji Allah ce maka ma ramaita in ramaita wala kinnan na harama a matsayin sa na nasu da haƙi da haƙi sai na biyar halara ta biyar ita ce halara hawudu ita ce halara koyuwar zafi da makanta nafsani to daga nan ne halara ta bukaci sufantuwa zuwa alhaji sallallahu alaihi wasallam shine asradul mustaqim to wannan halara ba ta fahimta sai dai a hankalce ta kawai shine to huwa ta'aqqul li ahadiyati zat faqat wa asradul mustaqim ainihin ma'anin wal hadi ila asradul mustaqim asradul mustaqim nan da kake bi ainihin hankaltar wato kadaituwar zafi ka hankalce dan ba a rasarta sai dai a hankalce ta kawai domin ko babu wani abun nema ko abun kwaɗayi a cikin sanin hakikanin wannan halara sai dai a hankalce ta kuma bai yiwa har abada a ce mutum ya sadu da ita sai dai ta'alluki da ita kawai shin yana faɗi ta'allaq bi hala ta'alluki da da'ima fa sai gashin yana a dai ba kotu to sai da haka anan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a matsayin sa na wal hadi ila siratal mustaqim an tambayi shi tijar radiyallahu ta'ala aka ce masa wai menene ma'anar alfati bima ugulika shi tijar ne ce alfati bima ugulika min suwarin kauni daga ainihin surorin halitta ne manzo Allah shine mabudin abin da ya kullu daga surorin halitta Allah fa inna hakanul mughliqatan fi hijabil budun wa suratil adam ainihin halitta Allah baki da ta kasance a kullu cikin hijabin kuwa da kuma surar rashi wasu ta yadda magali ta da sabon yujudu sallallahu alaihi wasallam aka buɗe ainihin kwaɗinin da aka kulle ta da sababin samuwar shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kharajat min suratul adami sai halitta ta fito daga surar rashi ila suratul wujudi zuwa surar samuwa fa hada ahadu ma'ani sai ta zanci ta daga cikin ma'anan al-fatihi ke wa tsani sai ta zanci na biyu annahu fata magali ki abwabir rahmatul ilahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya buɗe makullai na ƙofofin rahmar ubangiji sai sai in fatahat alal khalqi da sababin annabi Muhammad ne ainihin kwaɗinan nan da aka kulle ƙofofin rahma suka buɗu bisa halitta walaula anna Allah ta'ala khalaqa sayyidina Muhammadan ba dan Allah tabaraka ta'ala ya halicci shugaban annabi Muhammad ba ma rahima makhluqan da bai ji dan kowa ba فالرحمة من الله تعالى لخلقه بسبب نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة الله تبارك وتعالى رحمة دقاء الله تبارك وتعالى بس عليك ففعلوا بسبب سامور أني محمد شو تجاريك والثالث من معانيه معنيش لأكو هي القلوب معنى الفاتي لما أقول لك أتو أبن دعيك كل كون زوجي أقولكت ودن دعاء كل سؤال الشيء أبسا شركة مملوءة بيتات كده شركة ولم يجد الإيمان مدخلا imani bai samu shiga ba laha ga wannan zuciya take ta haddida a wata sallallahu alaihi wasallam hatta da halal imana sai aka buɗe ta basiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har imani ya shiga sada haraha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke ta min shirki daga barin hada Allah da wani wa mutala adbil iman ta cika da imani wal hikmat da hikma shine sai ta zare ce qawluhu wal khatim lima talaqa fadin sa al khatim lima talaqa ma'anar wal khatim lima talaqa min an-nubuwwati war risalati daga annabta da manzanci da annahu khatamaha wa aglaqa babaha annabi Muhammad shine ya tuka ta shine kullu kofofinta sallallahu alaihi wasallam fala madana afiya da gairi babu wani abin nema ga wani sa akan wannan makami wa kazalika al-khatim ma sawaqa haka nan al-khatim ma sawaqa cikin fassara shi ne suwar tajalliyatul ilahiyya daga cikin surorin tajallin Allah tabaraka ta'ala annabi shine ya tuka Allah tajallala subhanahu wa ta'ala bi suwariha wanda Allah tabaraka ta'ala ya bayyana da ita da surorinta su alamin zuwa a cikin alamin tsiriki da Allah ya sunna sunan domin cewa shi sunna sunan a wani mawjudu shi ne farkon samanni farkon abin samarwa a wajen da wallahi al'alim wanda Allah tabaraka ta'ala samar da shi cikin wato halitta min hijabul gudun daga ainihin hijabul tsira da suratul ilmin rabbani shi yasa muka fassara cewa salatul fatih farkon fassara muka ce alihun dinnan su gobe guda uku suka taru suka gina alihun نقطة العلم نقطة الإرادة نقطة القدرة سورة الألف wannan shi ne nufiyar ilimin rabbani daga ainihin duroyin don ilimin rabbani sun ma zala sannan annabi ya gushe da yabsu isuwarul ilimi yana shimfiɗa surori yana zana duroyin na ilimai ba da ha bayan nan fi zuhuri a dinasa yana bayyanar da jinsi jinsi a shekaru duk duroyin ne shi yasa wani mai kirari ta cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne original kowa photocopy ne to sannan zai ji ya ce duk tartibi da jeranta alqaimu alal mashi'atir rabbaniya tsayayye bisa ganin damar ubangiji sai san ba da jinsi jinsi bayan jinsi ila an kana akhiru ma tajalla bihi fi alamin zuhur har sai da ya kasance shi ne karshen abin da Allah ya bayyana da shi a cikin alamin tsiri وسورة الآدمية ده كله دروين من دان أدم على سورة يزان دان أدم أبو سورة